ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأيهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأجواسي قرب الأقطابي فريد دهري على الإدلاك يهتم الهتميني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر ولتأتي بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله من gode da ni'imar da Allah kai mana da manzo Allah mun gode da Allah ya mana kyauta da manzo Allah mun gode da Allah ya azarta mu daga cikin masoya manzo Allah wato martaba guda uku wannan muke magana a kai dole sai mun koma baya ma'ana alƙurbu kusanci ƙurbu ƙurbul musafati ƙurbul musafati ko kuma ƙurbul ittisali ko ƙurbul nisbati to ƙurbul musafati da ƙurbul ittisali da ƙurbun nisbati to ƙurbun nisbati shine yake haɗe da rabbul izzati abinda ake magana mutum ba zai iya kaucewa ga barin nisban ubangiji da shi ba saboda alhalku kulluhum fi qabdatillahi halitta gabaki daya yana cikin yimki ne na ubangiji babu wani halittan da Allah ya halitta wanda Allah bai san shi ba babu wani halittan da Allah ya halicce shi wanda yake wajen halitta saboda haka shi man atani yamshi ataitu har walatan a waje ɗaya ne man taqarraba ilayhi zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an a waje ɗaya ne wannan shine taqarrubin da ake nufi to abinda ake maganar ka gane abin kokolin maganan gaba ɗaya ana ma bayani ne don ka fahimta amma mataki uku ne mataki uku nan shi ne ya koma aka mai da shi ɗaya shi ne ƙurbus amin hadaratul ƙudisi inna lil hadarati alƙudisiya ga fi gayati safa'i abinda yake cikin hadaran ubangiji babu wani abin da ba tsarkakeke bane shi ba bambanci tsakanin musulmi kafin ya zo duniya annabi kafin ya zo duniya mala'ika kafin ya zo duniya wannan duk suna hadaratul qudsi ne abin da ya fito da su duniya suka garwaya to fitowar duniyan ne shi annabi ya fito a yadda yake haka ya zo saboda haka bayi da malami baya canzawa shi ne jiya nake magana dukkan annabawa ko hadarsu siddiƙiya ta fito ne daga hadara na hudu ba wa ma ubari'u nafsiya innan nafsa la'amarata bisu'i baya jikin annabi annabi annabi yusuf ya faɗa saboda a gane bambancin da ke jikin al'umma ne amma baya jikin annabta shi mutum ne amma a ƙazurin annabta babu wannan a ciki laƙusun biyo mil kiyamata laƙusun bil nafsin lawama babu wannan a jikin annabta wa ma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa anil hawa babu wannan a jikin annabta amma duk dan adam akwai wa'annan dattin a jikinsu duk dan adam akwai wannan dattin amma shi annabi yana tashi ne daga kujeran ya aituhan nafsul mutma'inna ya aituhan nafsul mutma'inna shi a jone ki wayannan guda uku baya cikin su amma duk wani dan adam yana cikin wannan guda uku hawa uku sai ya zo daga nafsul amara nafsul mutma'inna nafsul amana amara nafsul lawama hawa wannan sai ka tsallaka ka goge tukunna kafin ka riski na hudu amma annabawa ba wani annabin da yake da malami wannan kuwa duk wanda ya zo in an ce maka waye to yana dai da malami kowaye shi yana da malami wanda yake karantar da shi har zuwa na to kaga to ashe hadaran kaga tissafa'i tana cikin tsarkaka ne to wannan hadaran rikicewan a duniya ne ake samunsa a duniya ne to wannan rikitan kafin ka dawo ka koma wala ta mutanna illa wa antum muslimuna to sai ka yi aiki tukuru tukuna ka zo irin wannan kujeran to daga ka zo wannan kujeran to ka zo giyabatul mahaba ko kuma ce wujudul mutlaq ka ka sami jonuwa da hadaran sayyidina rasulullahi shine anan zaka ji zuciya tana cewa ya yi tuwa nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ka gani irji'i ila rabbiki to ya za ta yi ta koma wajen ubangijin fissafa'i dama ta zo fissafa'i hadaratul qudsi ne safa'iyan kuma za ta koma safa'iyan irji ila rabbiki radiyatan mardiya yaya kenan fada kuli fi ibadi wada kuli jannati to wannan shine to ashe alƙurbu ma'anansa man taƙarraba ilayhi shibran taƙarrabtu ilayhi zira'an wa man atani yamshi ataitu har walatan to taƙarrubun taƙarrubun taƙarrubun duk ma'anansa shine nisyanul ghairi wal ghairiyati kaman ce da duniya da lahira sai Allah shine taƙarrubun nisyanul ghairi wal ghairiyati kaman ce da duniya kaman ce da lahira wa ka'annal wujuda fi muhaqqihil awwali kaman yadda kasantuwa yake cikin tsarinsa na farko ko fi gayatul bu'udi an hadarta ilahiyya ka gani yana gaya ne na nisa daga hadaran ubangiji illa man rufi'a ijabu minhu sai dai wanda aka dauke masa hijabi yani min al mawjudati mawjudat nan kasancewa mahaifiyarka babanka abokin babanka duniyan da ka shigo yan uwanka abokanan aihuwanka kaza kaza kaza kaza wannan su ne maujuda tunan ai su ne gabaki da suka zama maka mahajubai ganin su ne ka shagala ka mance da ubangijinka sun ɗauke maka hankali ne to fara alƙurbu bi ainihi to da ba dan su ba to za ka gane menene ƙurbun yadda kake ai lokacin da baka zo duniyan ba ai ka san kurbin ka san yadda kuke da ubangijin babu wani sabo tangaran kana kusa da shi to amma zuwan ka duniya saboda wannan hijabin na haihuwanka da abubuwan da ke tare da kai to wannan shine nesantar da kai ka zama mashgulun wal baqi kullum mushtagiluna anillahi duk sauran wa'annan sun shagala gabarin Allah fa inna zawatihim zatinsu lama zaharar lahum lokacin da ya bayyana ga anastumul khaliq subhanahu wa ta'ala fa inna zawatin lama zaharar lahum domin lokacin da zatinsu ya bayyana sai suka samu unsi ɗaya da kewa na ubangiji da su fan adafatin zawatin ala talabiha sai aka samu luɗufi na zatinsu a kan abin da suke nema na wajen masalihan a amaliha wasu aifi da fa'i mubariha da tafiya bari ka yi kaza bari ka samu kaza gyara bari ka tunkuɗa kaza abin bai maka ba fa bi hadha al haddu to a wannan haddi ne ba'udu anillah garin shagala ga su yi kaza su bar kaza wannan shine dalilin nisan su wajen Allah bir halitta wannan shine ai sun shiga wani shagilun qala ibnu abbasin abdullahi dan abbas yana cewa inna ma shagala al halqu anil halqu anil lahi abinda ya shagalantar da mutane gabarin Allah tadbirihim li anfusihim damuwan kawunan su eh ya kamata a kaza ya kamata a bar kaza kawai sai kana ganin kamar kai kake yin kayanka ya kamata kai kaza to har sai kana ganin ma lamarin a kanka ne kawai to wannan falau annahum taraku tadbira li anfusihim da ba su samu tadbiri ga kawunan su ba wa haraju anu sun fita sun bar shi la nazaru kullum ila Allah iyanan da za su ga Allah kamar yadda suke ganin sa kafin su zo da za su ga Allah eh kafin su zo to za su ga Allah haka nazaru ilai iyanan fa hadha bu'dun anillahi to wannan nisa ne tsakanin mutum da Allah nisa ne yake sa haka yani bu'dun nisbati to ka gani shi ma nisa na nisba wannan nisban da aka rasa da ita ce take kusantarwa ita ce take nisantarwa la'anna sahibahu domin ma'abucinsa la nisbatu bainahu wa bainallah babu wani nisba tsakaninsa da ubangiji la'anna Allah ta'ala domin ubangiji fi azmatihi cikin buwayarsa wa jalalihi da jalalarsa man tajallalahu bil azmati wal jalali duk wanda Allah ya masa tajalli da buwaya da jalala azhaba la khalqa anhu min balihi Allah Allah zai tafiyar masa da duk wani damuwa halitta daga cikin tunaninsa duk wata damuwa Allah zai tafiyar masa falam yara gairan wala gairiyatin ba zai ga duniya ba balle lahira ba zai ga duniya ba balle lahira falam yara gairan wala gairiyatin ba zai ga duniya ba balle lahira walam yara illa Allah wahdahu ba abin da zai gani sai Allah shi kadai huwal mu'assir fanasaba la hadaratul ilahiyya fi halatihi to sai munasaban hadaran ubangiji ta kasance a cikin halinsa haji li kauna la hadarati la tuqbal lil istigal bi ghairi saboda halaran ba ta karban shagala da wani a'a Allah kawai Allahu qul wa zaril wujuda wa ma hawa ka gani Allahu qul wa zaril wujuda wa ma hawa in kunta murtadan bulugu kamali idan kana son ka isa to sai kai wa duniya sallan gawa komi kai wa tsiri shi kawai Allah za ka gani to kafin ka kai wannan gurin shine tashin hankalin yawa ka ga wanne ka yadda da shi sai ka gama shan wahala sai ka da ku tukuna ka dawo irin wannan walgairu za ka gani ka gani walgairu wani abu dunallah in ba Allah ba in haƙaƙtahu idan ka dube shi da kyau adamun za ka gaba nan kawai to kaga ka yi sallan kenan ala tafsili wal ijmali ko tafsilan ko ijmalan a rarrabe ne ko a tare walgairu dunan lahi in haƙaƙtahu in ba Allah ba in dai ka gan shi kana tsammanin da gaske ba hayal ba ne adamu to babu shi ala tafsir wal ijmali ko da yawa ko ɗaya saboda haka ashe asalin abin da za ka dawo kawai Allahu qul qulillaha summa zarhum fi haulihim yal'abun karatun yanda yake kenan eh karatun yanda yake kenan qala ahmad bin hanbali ahmad dan hanbali yake cewa radiyallahu anhu haisu qala fi daguti da ubangiji yayi magana akan dagutu alladhi amara Allah ta'ala bi kufrin bihi da Allah yake a kafircewa dagutu haisu qala da ya ce faman ya kabar bi ɗaguti wanda ya kafar cewa ɗagutu to ɗagutun nan fa kullu ma shagala anin layi da abin da ya shagalantar da kai gabarin Allah ne shi ne ɗagutu suna da yawa mana ai kai abin da mutum hankalinsa yake fara zuwa a cikin tunaninsa in bai fahimci magana sufayen ba sai ga kawai ai in aka ce ɗagutu gunki to duk abin da zai shagalantar da kai zuwa ga Allah sunan shi ɗagutu shi ne ai to abubuwan yadda yake faruwa kenan walau lahazata min ad-dari ko da kiftawa ɗaya ne a cikin zamani in dai zai shagalantar da kai gabarin Allah to sunan shi ɗagutu kuma shi ne gaskiya ƙulna sai muka ce haza nisbatul hadaratul ilahiyya wannan nisba ce ta hadarar ilahiyya li'annaha la tuqbalu al-ishtigal bi ghayri domin ba ta karban shagala da wani hatta lahzatan wahida ko da lahza ne fa innal arifa billahi domin shi masanin Allah law ashara ila ghayri lahi da zai yi nuni nunin sa ya zamo ba Allah yake nunawa ba yana nuna wani Allah ne lahzatan wahidatan lahza daya la turida da za a kore shi aw suliba ko a yi masa salibi aw uqiba uqibatan azima ko kuma a masa iqadi iqadi mai girma in kana za inayatun in inaya ce ta sa yayi wannan an rubuta shi yayi to zai yin amma kuma zan rubuta da kulli kaga babu sassauci shine walau hadaran li fi siwaka iradatan ala haɗiri sahawan hakamtu bi riddati irin wannan ne da su su fasan cewa da zan ga ina mu'amala da wani ba Allah ba in yi mu'amala da wani ba Allah na gane da Allah nake ba domin na san duk abin da kake gani kawalwainiya ne shirme ne saboda kowane abu fani ne Allah shi ne ina jin magana daga wajen wa haka ya kamata za ka ji man'in wa hatin za ka ji amrun wa nahayan za ka ji duk abin da ake yi duk in ka tare sai ka kawai daga Allah kullu shay'in daga Allah kake ji amrun wa nahayan zajaran wa du'a'an wa kaza wa komi to sai kai in kana ji kana kiyaye ka san Allah ne ke magana to in ka gane haka ka bar wannan ba mutum ba ne hoto ne domin ba shi ainihin nuɗiƙin ɗaya ne yake zuwa tun daga farkon duniya har yanzu shi ne Allah halikun illa wajahu ai haka abin yake kuma ai huwallazi an ɗaka to waye huwa allazi ismul mawsul an daga kullu shay babu wani abin da zai furici ko waka ko zagi ko ashar ko menene wa huwa nadiqu saboda ka tace abin da yake tatuwa kawai ka saurari abin daga Allah ne wa imma zajaru wa imma tarhiban wa imma wa imma wa imma wa imma to yaya za ka yi karo ɗaya ka jira a wannan kujeran ba zai yiwu ba sai an buga an nuna ka kai baka kai ba a haka dai to wannan shine tafiyan sufaye tafiyan sufaye Allah ya taimake mu na'am fajahu Ƙala ba al'arifina, ba rijal, wasu daga cikin mazaje sun ce, Kuna inda jariri yoman, wata rana muna wajen jariri, faja a hura julin ya taki'u, sai ga wani mutum ya zo masa yana kashin gide, faƙala lahu sai ce masa, Kunta ala bisa unsi, ai, kana nan a shimfiɗan nan ne na ɗebe kewa, fazalar zillatun sai ya zane. fahajabat an makani fahajabat sai ya sami hijabi daga barina an faɗa masa kalma na na unsi na ɗebe kewa eh sai sai abin ya yi tasiri a jikinsu sai ga kamar haka ne to ganin hakan sai kuma ya kauce kujeran da yake kai sai ya sauka kai dulla ne ala ruju ila ma kunta alaihi rasul ku nuna mun ya zan yin koma zuwa ga abin da nake kansa dan in sadu da shi faqala lahu jarir sai jarir ya ce wa aqadan nuqratu baina sababatihi wa ibhamihi sai ya kulla kaman nuqra shine oton kuciya eh a tsakanin sababa da ifhama su makala ya ce ya akhi ya kai dan wana alkullu fi qaharin kowa yana cikin rinjayen hadiyal khutba wannan khutban ne ashara lahu sai masa ishara ila ana wa anta kulluna fi qablatillahi yana cikin wannan khutban ne kowa yana cikin wannan khutban ne yana cikin wannan zanen ne wato dole ka sami kanka cikin irin haka wani waƙiya ta faru sai shi ya ce min ai ba yadda za a yi komin girman wali to wani lokaci sai ya tsinci kansa eh sai ya tsinci kansa irin wannan lokacin da za a fi hadija hadija dai na cikin gida to wani abin da ita zainabu ta yi ta yi wani irin juriya a shekara guda ina jin ban taba kama ta da laifi ɗaya ba har komi har ɗaukan cikin kuma in lokacin lokacin idan aka yi idan aka ɗauke wuta a ɗaki idan ta yi haka tana da cikinta za ta haska ɗakin duk abin take so za ta ɗauka to sai tunani na ya kai za ta mutu saboda irin abubuwan da ya dinga bayyana shikenan cikinta kwana uku a jut sai ce ba za ta iya fitowa ba sai an mata tiyata na je na gaya shi sai ya ce malarisu za ta aihu in na dawo wajen asibiti a sake buga ni sai a ce min ai ba za ta aihu ba sai an mata tiyata sai da wajen shehi sai ya ce malarisu za ta aihu lafiya insha Allah sai na zama wani haka haka in na bari sai zauna yan taya ba zan je ba sai in je da yamma wajen magariba ina ganin za ta aihu kwanan ta uku asibiti in aka yi a ce ai ba wani damuwa amma dole sai a mata aiki sai da wani cewa shai shai mutanen nan fa sun matsa sun ce sai an mata aiki shai yana kashin gide ya zauna ya ce malarasu ya ce kaga ko haka da allura amin da reza ba za ta bata ba ya ma ban yadda ba to ai abin da na sha wahalar kenan sai ya haka ya ce ko haka ba za a taba ta ba za ta aibu lafiya shikenan sai na dunkule kawai na haƙura da asuba ina tashi na tafi jut ina zuwa jut kawai sai na jin samu ta haifi khadija kuma ba aiki ba ai da na kalli khadija ina tashi sai na dawo gida sai na zo jin shehi ana sani ina zuwa sai in ce shehi shehi ka yi haƙuri sai ya ce wane ne da wuta a gabansa a lokacin na ce harisu ne ai ban ma iya na ce wallahi tallahi duk abin da ka gaya min ban yarda ba eh na ce wallahi ban yarda ba ai sai yanzu kuma ta aihu lafiya ya ce Allahu akbar na ce ka yi haƙuri ya ce mala rasu ya ce ai wannan duk waliyan da ya kai iyakansa to irin wannan hudar sai ta same shi sai an kawo masa wani abin da ya gigita shi ya gaba zai iya yiwa ba kawai kuma Allah ya yi ya ce wannan ba wanda yake fita daga wannan kabda ana imauta mutum komin wulayensa sai ga kama abin ba zai yi ba kuma sai abin ya yi to wannan shine irin wannan kabda da yanke magana domin duka shi yana yi a natse ya faɗa abin da ya faɗa kuma ya ce malarsu kaga ko haka ba za ta ɓata ba haka da reza ya ce ba za ta ɓata ba kwanan da uku kuma muna ta wala'i da su ba su shigar da ita da tiyakan ba ni kuma ba su bani na samu natsuwa ba to haka abubuwan suke gudana to a kullum a halin bayan Allah ana samun irin wannan to sai ina jin shine abu ɗaya kacal wanda na sani wanda shehi ya taɓa faɗa min wanda ban yarda da shi ba kuma na da ku kuma abin ya zama haka to haka abubuwan suke gudana kowane waliyi to sai an sami irin hakan ne Allah taimake mu su maƙala lahu sai ce masa lakin ni an shirka abiyatan zan yi maka wani baitoci fi hajawa buka akwai amsan da kake nema a ciki ya faɗa wa jariri ƙiddid diyari ka tsaya a gida fa hadi asaruhum wannan shine alaman su tafkil ahibbata hasaratan wata shauqan zaka ga masoya suna kuka hasaratan na hasara wata shauqan kuma da bege kamza wa qabta li rab'iha musta'jiran an ahliha aw sa'ilan aw mushfiqan kamza nawa ne wannan wa qabta ka tsaya li rab'iha a gidanta mustajiran kana mai kana mai biyan haya an ahaliha ga ma'abucinta au sa'ilan ko kana mai tambaya au mashfiqan ko kana mai neman tausasawa fa ajabani da'il hawa sai adda'il hawa mai kira na son zuciya ya amsa min rabiha daga gidan faraqat man hawa fa azza multaqan farakat farakta min manta hawa ka rabu da abin da kake so fa'iz ka buwaya multaƙan kana mai saduwa da abin nema su makama yabki sai tashi yana kuka wa zahabtu sai na tafi falamma zahaba lokacin da ya tafi kala ashabul jariri sai mutanen jariri suka faɗa wa jaririn ma shanuhu me lamarin wannan wanda ya zo ƙalla ya ce in bisaɗi ma alhaƙi da gairi izini ya nemi bisaɗi unsi ne amma babu izini fatsori da an makamihi sai aka kore shi daga makaminsa li'anna in bisaɗihi domin bisaɗinsa da gairi izinin ba tare da izini ba ishtigalun anallahi ya shagala yake sawa mutum tsakaninsa da ubangijinsa wal arifu abadan shi kuma arifi har abadan ala bisadil adabi ba bisadil unsi ba yana cikin bisadi ne na ladabi ba bisadin irkewa ba kada babu ashabul junaid shashin sahaban junaid sun faɗa kunna lailatan marina wata rana muna nan cikin dare muna wucewa ma'ahu tare da shi bi azikatil bagadada guri ne fasami aminu munshidan sai muka ji wani yana kasida wayabki yana kuka wayash habu yana jan baitin kuma yana kuka waye kulu yana cewa manazilan kuntu a hawaha guri ne wanda na kasance ina son sa wannan alifuha kuma na saba da ita ayyamin kunta ala ayyamin mansuri a lokacin zamanin mansuru nake na zauna a garin kuma gashi ina son garin gashi kuma a zamanin mansuru ina jin daɗi da wannan zamana na garin fabaka junaidu sai junaidu ya kuka su makala ya ce ma a ɗayabal ulfa wal mu'anasati mamakin jin daɗin wannan sabon da ya yi da ɗebe kewa yani billahi abin da yake nufi yana jin daɗi ne billahi da Allah wa ma auhasha wahashatan mamakin ɗebe kewa wal mufaraqati da rabuwa la azala a hannu ba zan gushe ba ina soyayya ila abadan ila badai iradati har zuwa bayyanan soyayya ta wa rukubil ahwali da kuma hawan abin so na ɗama'an wajen kwaɗayi fil wisali wajen saduwa ata asafu ina bakin ciki ala ayyamul madiya akan kwanakin da suka wuce wanda yanzu ba a wannan lokacin na riski kaina ba qauluhu to wannan ya yana ma magana ne akan bisadil unsi eh wancan bisadil unsi din to akan sa ne yaya ake samun zaniya shi arifi ya kamata ya samu kansa ne a bisadul adabi ba bisadul unsi ba domin bisadul unsi in aka faɗa mar ma'ana ai yanzu kai kana ganawa da Allah saboda haka ai ka riga ka ka gama so abin da ya kamata kar kafa ya zame kar ya yadda sai ya nuna to shi kuma yana bisadil adabi ya kamata ya zauna in an ce alagafar ta malam sai ka ce almajiri dai to wannan abin da ake so kenan amma alagafar ta malam ka ce ni ne to shi ne bisadil unsin shi ne bisadil unsin yawa wani kuma magacewar malam ya ce dan walakanci malam din ma ba za ka kira da shi ba Allah ya ce ƙauluhu faɗin manzo Allah da ya ce dan ya koma can ya gama maka bisa ya gama maka taqarrubu ka san menene wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya maftaratu ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل لخير حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده ورجله وإن سأل له ينه ولئن استأذن له إذنه سنن من أتاني يمشي أتيته هرولة ومن أ... gashinan dai ma ta karraba gashinan dai takarrubi takarrubi takarrubi to ya fita sai ce to ma taraddattu an shay'in ana fa'iluhu ban kai na kawo akan wani abin da ni zan aikata shi ba taraddudi taraddudi na annabsul mumin daga ran mumini ne ya karahul maut shi mumini ba ya son mutuwa wa ana karahu musa'atu ni kuma gashi ba na so saba masa eh kuma gashi ba so ni kuma gashi ba na so saba masa to haji ihdal masail ɗaya daga cikin matsalolin da aka tambaye shi tijari kenan allati ya min sifatis sam'iyya wanda take cikin siffa na ji allati tastahilu zawahiriha wanda ta koru a zahirinta anil haqqi ji ya zamo shine jin Allah jin halitta waya taraddudu an nafsi shine taraddudin ga kansa ai shi mumini hal ya qabiduha amla za a karbe shi ko kuma ba za a karba ba والأسف داموا كوبا كنشكي في قوله تعالى فلما أسفونا انتقمنا منه كاغني أسفونا آسف كنا بكنشكي داموا انتقمنا سمك مس امتقاني منه والعجب في قوله صلى الله عليه وسلم da faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wancan isa'atin nan ya karau wato taraddudi an shayin ana fa'ilu taraddudi an nafsul mumin ya karihul maut ko wa ana karihu musa'atu to wancan sai ya zo ce to menene isa sai ce to ga wani kalma kuma ajabu ajiba rabbuka min qaumin yaqaduna ila aljannati bis salasili ubangijinka yana mamaki ka gani kalma taraddudu yawa to kuma gashi ajiba rabbuka ubangijinka yana mamaki min ƙaumin ya ƙadu na ila jannati bis salasili da waɗansu mutanen da ba a shiga da su aljanna sai an sa musu mari abin mamaki ne ko? da kai ka gidan daɗi amma kuma sai an sa maka mari kai kana tattarjewa to wannan daidai ke wa ma turaddidi an shay'in ana fa'ilu taraddudi an nafsul mu'min ai mu'mini ba son mutuwa to gashi wal mautu khairun lahu shine ai mutuwa ita ce tafi masa alheri amma kuma ba so ba son karancin kuɗi gashi kuma qillatul mali aqallu lahu min al hisabi yana son a bashi kuɗi da yawa yawa to amma kuma rashin bashi kuɗin shi yafi masa alheri domin za a karanta masa hisabi ta ma kuma ba su babu istiara babu istiara an bude maka aiki ne ai wannan haka ne yanzu misali tashi kai sallah a lokacin sanyi kana cikin kasuwa ana cikin sayayya ya ce lokacin sallah yi me za ka ce ya ta maye sai ya ce ana ƙara'in sallah amma ba ƙara'in karban kuɗi sai ana ƙara'in sallah amma ba ƙara'in karban kuɗi in bai karɓa ba za su tafi to in kaga tawili na dan adam akan duniya a yana da tawili ya san tawili to gajen ka lura sai an sa man sarka ana jansa da karfin tsiya ana sa shi aljanna amma ba shi ba nan yake so ya sa mun Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina mamaki da mutane ni fa kadarta kaman mutum kaman a kunna wuta ne a daji da yamma lokacin sanyi ƙwari in sun ga hasken wutan suna zuwa don su fada ne su hasken suke gani shi suke bi shi kuma manzala yi sharriduhum anha shi kuma yana kakkaɗe su ne kar su shiga kar su shiga ya ce to me laifi na ni ina ana ku in kun shiga za ku halaka ne to su kuma mutanen kowa tsalle yake sai ya shiga ya halitta ya ce to haka tsakani na da kufa kenan taimako ne mana taimako ne ai taimako ne na annabi muhammadu ai taimako ne shafahu bratin minan nari to ba fa an kaza Allahu min ha ba a an kaza kun min ha ba mamni lil majhuli ma'lum ay Allah ke to ajiba rabbuka min qawmin yaqaduna ila jannati bis salasili wa bi qawli fil hadith da fadin manzo Allah ya ajibu rabbuka min shadin laysa lahu sabwatun ina mamakin min shadin wani samari laysa lahu sabwatun to wayannan kalmomi na ajiba ajiba to kalmansa kinaya ce ilahiya da bahika da ajiba da yaji'u waje a rabuka yawa da yanzilu nazala duk wannan kinaya ce ilahiya Allah shi ya san menene yake nufi amma ya nas da shi ne kinaya ce amma ilahiya to haka za a dinga tafiya da shi wa kazalika nazar alwaridi fi bab alahadisi eh alwarada fi bab alahadisi ai sai kulu idza qala alabdu la ilaha illa allah idan bawa yace la ilaha illa allah fataqallahu samawati Allah zai fasa sama hatta yanzu ila ƙa'iliha har ya ga mai faɗan. La ilaha illallah da sai Ubangiji ya tsaga saman ya ga waye mai faɗan. Ka ga a nan idan mutum ya gigice ce kaga Allah ma yana sama ne maganin dai wahabiyawa to to muhallin abin yadda yake ku ji da kyau wato abin ne yana iza zalama alaihim kamu din nan idan suka kasa gane abu kawai su faɗi abin kawai ce yayi kama da haka wato sama ƙibla ne na addu'a in za ka yi addu'a babu laifi ka yi haka domin ƙiblatu du'a'i ne saboda sauƙa ake yi sallah kuma ai ba haka kake ba yana nuna maka ƙiblatu salati ne ɗakin ƙaba ƙaba ƙiblatu salati ne shi kuma manzo Allah ƙiblatul kulli ne komi shi ake kallo ka kalli ƙaba ko kar ka kalli ƙaba ka kalli sama ko domin shi ƙiblatul shuhudi ne mazalla domin in an tara halittar duniyan da saman da ƙasan da komai a ranar mahashar annabi muhammadu suke kallo ƙiblatin shuhudi ne to wayannan abubuwan ne mutanen ba sa bambancewa to tunda kuma ba za su iya bambancewa ba kuma su ba su bani akan ba su sani ba zulmin ne to tunda ko za su tafi akan ba su sani ba kuma ba su yadda ba to yaya za a yi bayan gashi ubangiji ne ya gaya mana ga baki ɗaya laƙar kana lakum fi rasulillahi ka ga dawo mutum ko ni rashin hankalinka in dai akwai wani abu sunan abin addini ibada za a yi to ta hannun annabi ne in ko bai fito ta hannun annabi ba to ba a karban abin ko menene saboda ka kiblatin shuhudi ne domin addu'an ka sani daga shi ne alƙiblan ai da ai saboda annabin aka maida ƙiblan ta koma can ai da baitul muqaddasi ne ko aka maida ita aka maida ita can saboda haka kaga duk gun da annabi yake ashe shi ake nema kenan shi ake nema saboda haka abin yana da dan wahala Allah ya kiyaye hatta ya zuru ila ƙa'iliya sai ubangiji ya kalli mai faɗan to abinda kuma sil idan ka ce saman da kake zato to ina ne saman to saman da kake gani a yanzu din ba sama ba ne ai kai kanka kana tafiya ne a guje kuma duniya tana tafiya da kai ne amma me yasa aka karasa ji ba ka jin motsi daidai yake da ka sa kiyashi a cikin katon kwarya ka yi ta juya shi tafiyansa yake bai damu ba gurin da yake son ya isa daidai shi zai je shi ne manufa ba haka duniya take gudu in kuwa da za ka gane sai ka gane shi me yasa idan ka ce allahu akbar a sama ta ɗaya kake amma in ka yi ruku kuma a sama ta biyu kake maimakon ka ƙara ci gaba ka yi ƙasa kuma sama ta ɗaya ne idan ka yi ruku kuma sama ta biyu kake idan ka ce sami Allahu liman hamida kuma sama ta uku kake to an sake haɗuwa kenan ko idan kuma ka yi sujudi a sama ta hudu kake idan ka dawo ka ce Allahu akbar a sama ta biyar kake in ka koma kai sujudi a sama ta shida kake in ka dawo da ka tashi a sama ta bakwai kake wannan duk mala'ikun duniya kaf baki daya aikin da suke kenan irin yadda kake yi shi aka ɗauko shi aka kawo maka raka daya sannan idan mutum ya ce sai ya gane baka bar wa Allah kayi shiru ba sai ce to shi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi Isra'il da ya je Isra'il nan ya gaya maka ya shiga aljanna kuma ya shiga wuta wa huwa azzaqul qa'ilina kuma gaskiya ne to kuma wuta a ƙasa ta bakwai take aljanna kuma a sama ta bakwai take kuma sama aka ga yayi yaushe ya dawo
imani kawai
to ta nan za ka gane abun kawai in aka zo kawai sai dai a kyale ka a gurin da ake amma kowa an yarda an gan shi ya fito daga baitul muqaddas haka nassin ya ce ya zo sama ya zo bai- ya zo- ya- daga baitul haram zuwa baitul muqaddas an kawo rafrafi an dora shi haka hadisin yake an je sama ta daya haka hadisin yake an je sama ta biyu haka hadisin yake ta uku haka hadisin yake ta biyar ta shida ta bakwai haka hadisin yake an je gurin da babu kowa haka kuma ya ce ya shiga aljanna a sama kenan ya shiga wuta kuma ya faɗa wa sai da Khadi- fadimatu ga abin da yake faruwa ga abin da ya faru duk ya je ya ga ya yi zagaye a gidan wutan duk ya je an nuna masa To, yaushe ya sauko
Kuma hadisin bai ce ɗago masa wutan a ba a ɗago masa aka yi ba ya shiga ya ce kuma a saman ya shiga to kaga dole kawai akwai abubuwan da kawai sai dai ka ce wallahu alam Eh, ba wani magana to in kuwa ka yarda akwai abin da ba wani magana to akwai waɗansu sauran abubuwan da su ma ba wani magana a kai in kuma ka zaɓa to mu ma za mu zaɓa Eh, in ka faɗa kana da ikon ka faɗi abin da ka gane a wani guri to malaman ma suna da ikon su faɗi abin da suka gane a wani gurin da baka sani ba me laifi ciki kuma bayan Allah ya kama ka wani abu ya ce Allah ya ce uh, a cikin fahimta akwai wanda yake sama da wani wa fauka kulli zi ilimin alimun Me- me bambanci Allah ya kiyaye alhadis wa yaqulu Muhammad bin Hanifa Muhammad bin Hanifa wannan dan sayyidina Ali bin Abi Talib ne radiyallahu anhu yace inna lillahi fi halqihi fi kulli yawmin 360 nazaratan Allah yana kallo 360 kowane rana a cikin halittarsa
duk halittar ubangiji kullum ta hau da shi a kaga kallon Allah 360 360 walam ya kulha illa min hadisin kuma bai faɗa ba sai a hadisin manzo Allah la min tilqa'i nafsi ba kawai ya faɗa ba ne fa inna la yaqdiru ala zalika ba zai iya faɗan hakan ba sabanin abin da yake ba hadisi bane shi Muhammad bin Hanifa.
eh wa bi qawlihi da fadin sa fi hadisi inna israfilu ja'ahu yawman manzo Allah kenan wannan israfilu ja'ahu yawman ya zo wajen manzo Allah qala lahu yace masa qul subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah mil'a ma alima wa iddatu ma alima wa zinatu ma alima eh to wa adad ma alima haka ya kamata wa adad ma alima wa zinatu ma alima qala lahu sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce masa ma sawabu man qala hadhihi alkalimati in an faɗa me ladansa ƙalahu israfilu sai israfil ya ce man ƙalaha marratan wahida wanda ya faɗi wannan so ɗaya so ɗaya marratan wahida kutuba lahu sittu hisalin za a rubuta masa ɗabi'a shi na Misali, hisali eh ɗabi'a guda shida awwaluha na farko kutuba min adh-dhakirin Allah katiran za a rubuta shi daga cikin ma- wannan ya kai level din masu ambaton Allah mai yawa wa kana lahu garsun fil jannati kuma yana da an yi masa da shi a gidan aljanna wa tahattat anhu zunubahu an shafe masa zunubansa kal warqil yabisi an shajarati kaman a ce eh, an ma'ana bishiyar da ta bushe ganyen ya zamo ya bushe gabaki ɗaya ta karkaɗe ne ai gabaki ɗaya yawa to ta karkaɗe gabaki ɗaya ba kuma shine ta hattat eh wa nazara Allahu ilaihi kuma Allah zai kalle shi wa man nazara ilaihi wanda Allah ya kalle shi lam yu'adhibuhu Allahu akbar Allah ba zai masa azaba ba alhamdulillah to kaga a kallon nan kullun Allah zai kalli halittar su 360 sai kai nasara kana daga cikin wanda za a kalle ka wannan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim adad ma alima min- ma alima wa ziyanta ma alima ka faɗe da mu iya wannan kana daga cikin ka samu daga cikin azzakirin Allah kasiran wa zakirati a addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima wannan fa kujera ne na isa matuƙa shi yasa in aka samu wannan manyan mu suke riƙewa sai a makala maka ka dinga yin goma sha ɗaya dai ka yi ashirin duk yana cikin wuridan shehu tijjani a kowane lokaci in ka duba cikin ah, ah, mai lissafinsa na wuridi ahzab wal auradu ka gani wa man nazara ilayhi Allah wa man nazara Allah wa man nazara ilayhi lam yu'adhibahu duk wanda Allah ya kalle shi ba zai masa azaba wa kana afdalu min zikrihi bil layli wan nahar ya kasance zikirin da zaka yawaita yin sa dare da rana dare ko rana to kuma yin zikiri da daddare da bambanci da yin zikiri da rana to dare da rana ko da ranan ka yi gashi ka samu wannan wannan hi- sitta hisalin kenan da Allah yaya za ka yi ka samu irin wannan chance ba ka yi amfani da shi ba sai ka tsaya kana musu kana cewa anya da gaske ne kuwa ba a taɓe ba It- musu ma shi za ta to ai shi ne
da ma mutum ya ɗan shi da ka ya ɗan kuma zafi domin za ka yi ƙoƙari sai ka raunana waɗansu ne ka hana su eh kaga mutum ya zama manna'in lil khairi amma idan kai shiru za a kai kuma Allah duk abin da ya faɗan nan zai yi, zai bayar babu wanda ya ce dan me Allah zai haka babu shi yasa malamai suke magana kalman wannan na karanta a cikin tafsirai daban-daban na karanta a cikin hadisai daban-daban subhanallahi wannan subhanallahi akwai wani mala'ika a ƙarƙashin al'arshin ubangiji akwai kogi akwai wani mala'ika yana da fuka-fiki dubu saba'in duk lokacin da kace subhanallahi mala'ikan zai tashi in ka ce walhamdulillahi mala'ikan zai ko- zai zai- zai shiga cikin ruwan in ka ce wa la ilaha illallahu mala'ikan zai fito in ka ce allahu akbar mala'ikan zai karkaɗa fuka-fikinsa kowane izgiya na gashi ɗaya za a halicci mala'iku dubu saba'in da ɗigon ruwan da ke jiki kowanne kuma mala'ikan yana da fuka-fiki dubu saba'in ne eh to kuma za a kai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar iya nan za a halitta mala'iku- mala'ikun kuma gaba kidi za a halicce su ne gaba kidi suna maka tasbihi ila yawmil qiyamati kai kuma ake rubuta ma lada saboda kai ne asalu kai ne sanadin samun su a wani ruwayan jibril ya zo ya samu manzo Allah ya ce ya rasulullahi subhanallahi shine kalman mala'iku kafin yin annabi adamu shine annabi adamu kafin ya zo duniya mala'iku suna subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah wannan aikin su kenan duk wanda ya ce subhanallah ya auni ayyukan mala'iku tun daga lokacin da Allah ya yi su har zuwa ranar da kake annabi adam shine ya fara cewa alhamdulillah annabi adamu ne shi ya fara cewa alhamdulillah to alhamdulillah nan jibrilu ne yake gaya manzo Allah duk mutumin da ya ce subhanallahi walhamdulillahi ya samu ladan annabi adam daga zamanin zuwa ranar da ya ce subhanallahi walhamdulillah saboda lokacin da aka halicci annabi adamu da aka sa masa rai ran yana zuwa yana zuwa idansa ya budu yana zuwa hanci sai ya ci shawa bakinsa yana zuwa ruhin sai ce alhamdulillah la ilaha illallah daga annabi adam zuwa annabi nuhu alaihi salatu wassalam wanda ya ce la ilaha illallah ai kaga tsakanin annabi adamu da annabi nuhu shekara dubu ne babu kafiri ko ɗaya kanan nasu ummatan wahidatun fa ba asallahu nabiyina mubashirina wa munzirina shine nuhu shine farkon annabin shari'a la ilaha illallah to ya samu ladan tasbihin annabi nuhu alaihi salatu wassalam I daga zamanin lokacin da aka jefa annabi ibrahim cikin wuta sai ce allahu akbar idan mutum ya ce subhanallahi ya samu ladan mala'iku in ya ce walhamdulillahi annabi adam in ya ce wa la ilaha illallah wa annabi nuhu in ya ce allahu akbar an hada da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi kuma sai na rasula ya ce wala haula wala quwwata illa billahi manzo Allah shine ya faɗi haka to wannan shine dalilin baqiyatu salihati khairun inda rabbika sawaban wa khairu amala su ne su ne su ne to wannan kaga in mutum ya duba in ka auna sai ka ga a lokaci dai za ka faɗi abubuwan da duka to wanda bai sani ba yayi ta ina zai fara to kaga da yawan mutane ai an lakana musu ne amma ba san dalilan ba amma saboda imani na yarda shehu tijani ya ce kayi kaza na yarda shehu ibrahim ya ce kayi kaza na yarda an ce kayi kaza kayi shikenan sai ka je a nuna maka ka gane ashe fa da ka sani da ka yi fiye da haka wannan shine asalin abubuwan da yake faruwa ai dama naku ne ai naku ne Eh, to kaga mil ma alima wa adadu ma alima wa zinatu ma alima shi ma fuka-fukai ne aka ƙara Eh, mil ma aliman lahu ne Eh, wa adadu ma aliman lahu ne wa zinatu ma aliman lahu ne to shi kuma in aka zo shi ne dalilin da aka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salat adadu khalqis samawati wal ardi in aka faɗa kan kuma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad haqqa qadari yawm qidari al azim to wannan salatin da zaka yi wa manzo Allah adadu miqdarihi al azim to miqdarihin wa ya sani saboda haka Allah zai yi miƙidarin yadda yake ganin girman annabin a wajen shi to babu wani abin da ya kai wannan yawan lada babu Eh. kuma duka hadisai sun tabbatar sun nuna amma sai kaga mutum ya tsaya yana ta mujadala da yake Allah ya yi shi shedani ne Allah ya kiyaye za mu tsaya nan saboda dogon karatu ne za mu sake shiga amma za mu yi ɗan nisa in Allah yadda Allah ba mu ilimi albarka Allah ya ƙara mana sama ga Allah Allah ce mu ke mu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقولك والخاتم لما سبق أن أيسر الهك بالهك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار اللازم صلاة تبلغ الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة